بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نعم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات حسرات فإن الله يدل من يشاء ويهدي من يشاء أفمن زين له سوء عمله yanzu wanda aka kawata masa mummunan aikinsa fara'ahu hasanan yake ganin mummunan aikinsa yake ganinsa kyakkyawa zai zamo kamar wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala hadahullahu kamar wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shirye shi shi wannan aikinsa ne ga shi mummunan aiki amma kuma an kawata masa shi gani yake kyakkyawan aiki yake kansa ba zai zamo daidai ga wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shiryar da shi ike ganin ike ganin gaskiya ita ce gaskiya yake bin ta ba ubangiji ya fahimtar da shi karya ike ganin karya ita ce karya ya kyamace ta ba fa inna allaha ya ce hakika ubangiji yudillu man ya sha'u allah yana batar da wanda ya so wannan da mashi'ar allah ne yawwa waya hadi mai ya sha'u kuma yana shiryatar da wanda ya so bala ta zahabu nafsuka alaihim hasaratin ubangiji yake cewa ya rasulallah kada, kada ranka ya tafi a kan su wa'annan wa'anda ake kawata musu mummunan aikin nasu hasaratin don damuwa a kan rashin imaninsu inna Allah haƙiƙa ubangiji alimu masani ne bima ya sana'una da abin da suke aikatawa na'am wallahu lazi arsalar riyaha ubangiji wannan da yake aiko isaku fatasiru sahaban ita wannan isi wannan isakun nan sai su motso da girgiji Allah ya ce fasuqunahu idan suka motsa girgije kuma sai mu shayar da su ila baladin mayyatin izuwa ƙasa ko ku gari wanda yake matacce garin da zai zamo babu tsirrai a cikinsa fa ahaina bihi al-arda shikenan sai mu rayar da ƙasa da shi da shi wannan ruwan in ji Allah ba da mautaha bayan bushewar ita wannan ƙasar shine yubsaha shikenan sai mu fitar da tsirrai a ciki shine an rayar da ita din kenan kazalika nushur to haka nan shi ma tashin matattu yake yadda kaga ubangiji ya kawo wannan kwatancen ubangiji zai umarni girgiji ya motso da girgiji ita iska ta motsa girgiji ruwa ya sauka a inda babu tsirri can kuma sai ga kuma ruwa ya tattaba ƙasar da take matacciya kuma shikenan sai ta kumbura sai ta kumbura shikenan sai tsirrai sai su fito to haka shi ma tashi daga cikin kabarruka yake yawwa shi ma mutum idan an binne shi ai fashewa ike yi ike nan in ya fashe fashe kuma kuma aka rasa shi kuma daga ba kuma ubangiji kuma in ya kira kuma yake nan sai kuma su ringa fitowa daga cikin kabarurruka shi ne ce kadhalikan nushur haka nan shi ma tashin matattu yake na'am
بينهم والأولى الصالحون والذين yarfa'u يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يقول man kana yuridul izzata wanda ya zamo yana nufin buwaya yana neman ɗaukaka falillahi izzatu jami'a to dukkanin wata buwaya ga baki ɗaya fa ta tabbata gurin Allah ga baki ɗayanta ta tabbata gurin Allah shine nan akwai tafsirai saɓanin tafsirai a cikin akan wannan ayar gurin su malamai wasu suka ce ma'ana wanda ya ne- ya- ma'ana wanda yake nufin ya samu izza ya samu buwaya to fal ya ɗalubaha inda Allah a gurin Allah zai samu wannan buwayar gurin Allah za ka ji a nan za ka nemi girma a yabta guna inda humul izzata fa innal izzata lillahi jami'a ko kuma a'a wanda yake nufin yake tambayo game da buwaya cewa ita buwaya ta waye to ita ma dai buwaya ga baki ɗayanta ta Allah ce yawa ko kuma wanda yake neman girma to ya nemi girma fa ga baki ɗaya na Allah ne neme shi a gurin Allah a gurin Allah zai nemi girma a gurin Allah zai nemi buwaya ba wai a gurinsa ba kuma shi girma a gurin Allah kamar yadda sufayi suke faɗa kana neman girma a gurin Allah ne da siffantuwa da siffarka idan ka siffantu da siffarka kai dan adam menene siffanka shine ka siffantu da siffarka na cewa kai bawa ne shine ubudiya ka kaskanta gaban Allah ka dinga jin kai ba komai bane kuma daman ba komai din bane yawwa shine can yake ce- yake yake cewa wala qad nasarakumullahu bi badarin wa antum azilla haqiqa ubangiji ya taimake ku a badar yake ga ubangiji yake ga sahabban manzon Allah wa antum adalla a halin kuna cikin kaskanci kuna ganin ganin kanku kuna ganin killar kanku ku ba ku da yawa ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya kawo muku taimako yawwa to kai ma in kana neman buwaya kana neman girma ka siffanti da da abin da yake siffarka shine ka siffanti da cewa kai bawa ne bawa ne kaskantacce to Allah sai ya baka girma amma in ka ɗauko rigar kibriya na Allah ka ɗauko girman kai ka ɗora a kanka to ubangiji sai ya watsi da kai ilaihi yas'adul kalimut tayyib kalmomi wanda suke tsarkaka yace to zuwa ga Allah ne suke tafiya suke hawa shi ne nan fasir ya fasaci ya ce alamhu ma na ubangiji ya san su su kalmomi tsarkaka zuwa gare shi ne suke tafiya suke hawa shi ne ke cewa huwa la ilaha illallahu alkalmu tsayib yake cewa su ne la ilaha illallahu ko kuma irin su tasbihi subhanallahi wa bihamdihi ko dai abin da zai zama wani tsarkake ubangiji wal amalu salihu aiki kuma wanda yake nage- nagari kyakkyawan aiki yarfa'uhu shi kuma Allah yana karɓar wannan shi ne ma'anar yarfa'uhu ɗin yana ɗaga shi zuwa gare shi ai ya ƙabaluhu yana, yana karɓarsa wallazina yamkuruna sayyi'ati Allah ya ce wa'annan da suke ƙulla makirci suke makirce makirce wanda suke mummunan makirce makirce makirce ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin darin nadawa su ne su abu jahalin lokacin da suka taru a nan darin nadawa gidan kusayyu suke shirya makirci ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda Allah yake ba mu labari a cikin suratul anfali yake ce yake fada wa iz yamkuru dikal ladina kafaru liyasbituka aw yaktuluka aw yukhrujuka ubangiji yake ba da labari to wa'annan lahum azabin shadidin azaba mai tsanani ta tabbata gare su wa makar ula'ika makircin wa'annan mujirmai wa'annan kafarai huwa ya shi ne yake taɓewa yake halaka na'am
والله خلقكم من ثلج ثم من نطفة ثم جعلناكم أزواجا وما تحمل من أنثى وما تضع من ذات علم وما يحمل من أمر ولا ينقص من أمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير wallahu khalaqakum ubangiji tabaraka wata'ala ya halicce ku min turabin daga tarbaya ta hanyar halittar babanku annaba adamu daga ita tarbayan summa min nutfatin sannan kuma daga nan sai ya halicce ku min nutfatin daga nutfa ta mani ta hanyar halittar su zuriyar annaba adamu daga ita nutfa din sun maja'alakum azwajan sannan kuma ubangiji sai ya sanya ku dangi bibbiyu shine mace da namiji mace da namiji wa ma tahmilu min unsa babu wata mace da take daukan ciki wala tadau ko kuma ta sauke shi shine ta haife shi illa bi ilmihi face wannan sai ya zama sananne ne a gurin Allah wa ma yu'ammaru min mu'ammarin babu wani abin rayawa rayuwa wadda take mai tsayi yu'ammaru da ake rayar da shi wala yunqasu min umrihi kuma ba a tauyewa daga rayuwarsa illa fi kitabin wannan duk sai ya zamo yana cikin littafi shine lauhul mahfuz ya zama tabbatacce ne a gurin Allah Allah ya sani inna zalika haƙiƙa wannan alallahi yasir wannan abu ne wanda yake mai sauki a gurin ubangiji na'am
ولا يستوي البحران هذا عذب فلان سائغ شرابه وهذا من الدجال ومن كل تاكل علفا قويا وتستخرجون حلية تلبسونها وخلقون فيه مواكب لتقطروا من كبدي ولعلكم تشكرون wa ma yastawil baharani ai tekuna guda biyu ba sa daidaita hada azbun furatun wannan azbun ruwan daɗi ne furatun wanda yake mai tsananin daɗi sa'igun sharabuhu mai daɗin shansa wa hada milhun wannan kuma na zartsi ne na ruwan zartsi ne jajin mai tsananin zartsi wa min kullin daga kowanne daga cikinsu takuluna lahaman ɓariyan kuna cin nama wanda yake ɓariyan shine ɗanye shine kifi wata juna kuna fitar da hilyatan kayan ƙawa daga cikin waɗannan tekuna guda biyu talbusuna ha da kuke ɗaura su shine kamar lu'ulu'u da murjanu wata ralfuluka Allah ya ce kuna ganin jirgin ruwa fihi a cikin kowanne daga cikin waɗannan koguna guda biyu mawakira suna masu ketawa suna masu ketarwa duk wannan Allah ya yi muku ne litabtagu don ku nema min fadlihi daga fadalarsa wala Allah kum tashkurun ko cewa kuma za ku gode wa Allah ala zalika absa wannan duk wannan Allah ya ne don ku gode masa kuma ku yi izina a cikin waɗannan yawwa kaga ruwa nan ruwan zartsi ne nan kuma ruwan daɗi ne ga kuma irin abu mai daɗin sha yawwa wannan kuma ruwan gishiri ne daga kowanne kuma kuna fitar da kifi daga ciki duk wannan daga ikon Allah ne ku fitar kuma da ƙawa daga ciki da kuke ɗaura ta ubangiji yake ba mu labari akan haka na'am
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من دبر
na'am yake da yulij- yulijin laila ubangiji tabaraka wa ta'ala shine yake shigar da dare fin nahari cikin rana wa yulijin nahara kuma yake shigar da rana fin laili a cikin dare wani yanayin sai ga dare ya shiga cikin rana wani yanayin kuma sai a zo sai rana sai ta shiga cikin dare wasa harar shamsa kuma allah tabaraka wa ta'ala ya hore rana wal kamara da wata kullum kowanne daga cikinsu ya jari yana gudana ne a cikin falakinsa la'adalin musamma zuwa wani lokaci ko ko wani adali wanda yake sananne a gurin ubangiji zalukum wanda ya wannan mi wannan abubuwa masu ban mamaki allahu shi ne fa allah ba wai wani ba shi kuma ake kira da ku bauta wa rabbukum shi ne ubangijinku lahul mulku wanda mulki ya tabbata gare shi wallazina tad'una wa'annan da kuke bautawa min dunihi ba Allah ba ma yamlikuna min idimirin ai ba sa iya mallakar koda idimirin irin ledan nan da take tsakanin dabino da kwallon dabino wadda ta, ta lullube kwallon dabino koda wannan ba sa iya mallaka to ya wanda bai mallaki koda idimiru ba zai zamo abun bauta ai ba zai zamo abun bauta ba balantana gurinsa to da idimirin da ɗan adam ai kusan a gurin rashin mulki a gurinsu kusan daɗe ne kai ma ɗan adam ai ba mulki a hannunka babu iko a hannun a hannunka ga baki ɗayan iko yana gurin Allah to ya wanda ba shi da iko wanda shi ma ta kansa yake zai zamo abin bauta zai zama abin nufi da bukata ba zai zamo haka ba na'am إن يكونوا لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامة يكون نكيرهم ولا ينبئك مثل خبير in tad'uhum idan ka kirawo su la yasma'u du'a'akum ba za su ji kiran ku ba walau sami'u bisa kaddarawa ma inda a ce za su ji kiran naku idan kuka kirawo su mastajabu lakum ai ba za su amsa muku ba yaushe ba su amsa wa kansu ba ma balantana su amsa wa sun su wa yawmal qiyamati kuma a ranar tashin alkiyama su wayannan din yakfuruna bi shirkikum za su kafirce da irin tarayya su din da kuke yi da ubangiji bara'a za su yi da ku wala yunabbi'uka Allah ya ce ba wanda zai sanar da kai ya rasulullah da hakikanin lamari misal khabir kamar wanda yake masani shine Allah Allah shi zai sanar da kai shi yasa Allah shine malamin manzon Allah yawwa shi ba shi da malami sai Allah yawwa Allah shi ne malaminsa Allah shi yake sanar da shi wa Allah maka malanta kun ta'alamu wa kana fadlullahi alayka azima na'am
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ya ayyuhan nasu ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah ku mabukatuwa mabukata ne zuwa ga Allah yace bi kulli halin a cikin kowane hali ba wanda baya bukatar Allah duk irin abin da ka samu a duniya ko me za a baka kana bukatar Allah wallahu wal ganiyyu Allah kuma shine mawadaci shine baya bukatuwa gurin wani alhamidu kuma wanda yake abun godewa a cikin ayyukansa amma kowa da ka sani komai da ka sani yana bukatuwa zuwa Allah duk irin jin daɗinsa ana matse shi ana taba shi sai ka je yana wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah da haka kowa da ka gani faƙirun ne ilallahi mai bukatuwa ne zuwa ga Allah to a ce ma ubangiji ya baka komai kana da duniyar kana da komai to a ce ko dai kana bukatar inda za ka kwanta dai ko shi ma dai ka bukatuwa gurin Allah idan Allah kana ganin ka fi karfin abin da zaka ci ka fi karfin abin da zaka sha to dai kana bukatar iskar da zaka sha ita iskar taka ce ai ba kai kai iskar ba kana bukatuwa dai zuwa ga Allah a ce duk mulkin ka- duniyar nan gabaki ɗaya kai kake yin sa duk mulkin duniyar nan dai oho dai kana dai bukatuwa dai zuwa ga Allah yanzu in Allah ya zo ya kwace fa ba yadda zaka yi yawwa isa ya ce an tumul fuqara'u ku mabukatu- mabukata ne ilallahi zuwa ga Allah bi kulli halin yawwa shehu sawi ya ce a ko- mahalli kai ya ce a kowane hali mabukatuwa ne ku zuwa ga Allah wallahu wal ganiyyu Allah shine mawadati alhamidu kuma abin yabawa shi yasa shi ubangiji tabaraka wa ta'ala gwanda ma tun a yanzu mutum ya saba wa ransa da bukatuwa zuwa ga Allah tun yanzu ma ka saba dan in baka saba ranka da haka ba akwai lokacin da zai zo kuma baka bukatar komai din in ba Allah ba duk lokacin da aka ce rai ya zo gargara rai ya zo makogaro zai fita a wannan lokacin kuma baka bukatar komai baka bukatar kowa in ba Allah ba shine kaga shi yake faɗa a cikin littafin sa kasarun nufus yake cewa a wannan lokacin da za ka zo gurin mutum yana cikin wannan halin ka ce masa ala gafarta malam wata yar fatawa ne da ni akan wani sha'ani na wani ko rabon gado ko wani abu ba zai ba zai saurare ka ba saboda a wannan lokacin la ilaha illallah kawai yake bukata Allah yake bukata duk wannan ya bashi baya shi yasa a sa mutum ya saba wa ransa ya saba wa da zuciyarsa ya saba wa gabansa da fuskantar Allah da bin Allah da jawuwa zuwa ga Allah yawa da kuma kwatanta da'iman mutum ya dinga ya dinga kwatanta koyi ya sarrafa gabansa gurin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin dukkanin halayensa na'am
إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد in ya sha ubangiji tabaraka wa ta'ala idan ya so yuzhibukum sai ya tafiyar da ku wa yati bi khalqin jadidin yazo kuma da wata halittar sabuwa wa ma zalika ala allahi bi azizin wannan ba abu ne wanda yake mabuwayi ko abu ne mai wahala gurin Allah ba sai ya tafi da ku ga baki da ya zo da kuma da wata halittar sabuwa
وما ذلك لا يؤذيه ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مسألة إلى علمها وإن تدعو مسألة إلى علمها لا يملك منه شيء ولو حاز به إنما تنزى الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكي فإنما يتزكي لنفسه وإلينا المصير wala tazuru waziratun wuzira ukhra ubangin tabaraka wa ta'ala yake faɗa yake cewa wata rai wadda take mai laifi mai zunubi ba ta ɗaukowa wata ran zunubinta wata ba ta ɗaukan zunubin wata wa in tar'u musqalatun idan wata rai wadda take mai nauyaya da zunubi ta kirawo ko ko ta nemi ilahim laha zuwa ɗaukan mata wani ya ɗauke mata shashin zunubanta la yuhmal minhu shay'in ba za a ɗauke mata komai daga cikin zunubanta ba walau kana za qurba ko da ko wanda aka nema ya zo ya ɗauke ɗin nan wanda yake ma'abocin kusanci ne kamar uba ko kwaɗa mutum a ran tashin alkiyama shi kenan ya nemi ɗansa ko ubansa ya ce baba zunubi ya min yawa zunubi ɗaya ne yana na shiga aljanna ina so ka ɗan san min wani ka ɗauke min zunubi ɗaya ba za ta yiwu ba yawwa saboda kowa a na rana ta kansa yake yau mai firdul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi kowa a lokacin yana nafsi nafsi shine ce inna ma tunziru allazina yakhshawna rabbahum dahar dai kana gargaɗar wa'annan da suke shayan ubangijinsu bilgaibi a ɓoye waƙa musalata kuma suke tsaye da sallah wa man tadakka wanda ya zamo ya tsarkaka daga shirku da Allah da waninsa fa inna ma ya tazakka da nafsihi haƙiƙari yana tsarkaka ne ga kansa wa ilallahi masir makoma ta tabbata gurin ubangiji shi yasa alƙiyama ita dukkanin wata rai da ka sani to ta kanta take sai al'insanar kamilu shi kadai ne zai dinga ummati ummati amma duk wanda ka sani ba manzan Allah ba kowa zai dinga ummati ummati ummati shi ne za ka dishe yana cewa yana cewa kullu nabiyin ƙala nafsi wa ummati ya ƙula rasulullahi akarin bihi aina yawwa kowane annabi zai zo yana ummati ummati ummati amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo yana yana kowane annabi zai dinga nafsi nafsi nafsi mazala kuma zai dinga cewa ummati ummati ne ya ce a karin bihi aina mamakin girman wannan shugaba sallallahu alaihi wasallama na'am
وما يستوي الأعمى والبصير
wa ma yastawullahu ami wal basir yace ai makahu da wanda yake mai gani ai ba sa daidaita yawwa shine kwatancen kafiri da mumini shi kafiri shine wanda yake makahu tunda idan zuciyar a- a rufe yake makahu ne shi kuma mumini shine albasiru shine wanda yake mai gani shine Allah yake cewa ai ba sa daidaita tsakanin al'ama da wanda yake da'ama da wanda yake basiru ba sa daidaita shine kaga a nan wada akwai wani makahu na ina tan ko sanda muka fara karatu ma na gan shi ya zo in ya zo gurin shehi nan wadan aka ce waye ce makahu ne sai shehi ce basiri ne ai kai basiri ne mai gani ne ba makahu ba kaga shi alkur'ani ya tabbatar da haka ashe mumini shine wa shine basiru shi kuma haƙiƙanin makahu shine wanda yake kafiri kenan wala zulumatu والظلمات والنور yake yace wala zulumatu wala nur haka nan dubbai na kafirci su ma ba sa daidaita da haske na imani
والظل والحر yace wala zullu wala harur haka nan aljanna da wuta ba sa daidaita kamar yadda inuwa ita ce arzullu ba ta daidaita da alharuru da tsananin zafin rana ba zai zamo sun yi daidai ba
وما يستوي الأحياء والأموات ya ce su ma wanda rayayyu ba sa daidaita walal amwatu ko kuma wanda suke matattu
إلا الله يسمع من يشاء ya ce su al- ويسمع من يشاء
su al'ahaya'u din su ne muminai su kuma amwatu din su ne kafirai to ba sa daidaita tsakaninsu inna laha haƙiƙa Allah yusmi umar ya sha'u ubangiji shi yake jiyar da wanda ya so ya shiryatar da shi yake nan ubangiji sai ya buɗe masa idansa na basira da magannansa na basira sai ya ji gaskiya kuma sai ya karɓe ta wa ma an tabi musliman fil qubur ubangiji yake cewa kai ba mai jiyar da waɗanda suke cikin kabarruka ba ne su ne kafirai ubangiji sai ya shabbaha su ya kamanta su da matattu wanda suke kabarruka kafiri kenan yawwa shi kafiri in ka ganshi matacce ne ko da ka ganshi a raye yana wutsi wutsi yana yawo wanda babu imani ai kafiri ne shi yasa kafirai su daina burge ku yawwa kada kafiri kafiri ya dinga burge ka shi kafiri ai matacce ne yawwa babu mushe irin kafiri duk irin kwalliyarsa ko da irin abin da zaka gani a tare da shi to wanda yake dan wuta wanda baya san Allah baya san annabi ina abin sha'awa a jikin kafiri na'am ya ce na anta illa nazir baka zamo ba hakika illa nazirin face mai gargadi gare su yace inna bashiran wa nazira ko yawwa inna yace hakika arsalnaka mun aiko ka bil haqqi da gaskiya bashiran kana mai bishara ga wanda ya amsa ma wa naziran kuma kana mai gargadi ga wanda bai amsa ba wa in min ummatin ka tsallake aya daya wa in min ummatin illa khalafiha nazir ya ce babu wata al'umma face wani mai gargadi ya gabata a cikin wannan al'ummar shine wani annabi da zai yi mata gargadi na ne ce wa in yi kazzibuka idan suka karyata ka suka karyata jarabinka ya rasu lallai su mutanen maka faƙar kazzaban ladina min qablihim haƙiƙa sun ƙaryata haƙiƙa wanda suke gabaninsu su ma sun ƙaryata ja'atum rusuluhun da ma'aikansu suka zo musu bil bayyinati da hujjoji ko kuma ujuzozi wa bizuburi kuma sun zo musu sun zo musu bizuburi da takaddu irin su sufi ibrahima wa bil kitabul munir sun zo musu kuma da littafi wanda yake al munir wanda yake mai haske kamar irin su at-taura da injila na'am summa hasta alladhina kafaru Allah ya ce sannan sai na kama wa'annan da suka kafirci fa kaifa kana nakir yaya kamu na ya kasance gare su alam tara anna allaha مختلفا ألوانها yake cewa alam tara yanzu baka sani ba annallaha haƙiƙa ubangijin anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama fa akharjna bihi samaratin Allah ya ce sai muka fitar da ‘ya'yan itatuwa bihi da shi mutalifan alwanuha wanda suka masu saɓawan launukansu kaga wani ɗan itacen kori wani ɗan itacen ja wani ɗan itacen fari wani kuma gan shi fatsi-fatsi duka gansu ga su kuma tuskabi ma'in wahidin ana shahar da su ne da ruwa ɗaya amma saboda hikimar ubangiji saboda cewa gwani ne ya yi su kaga su dukkanin sun saba cikin launukansu wa minal jibali haka nan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halicci duwatsu judadun akwai hanyoyi shine ta farkuna a cikinsu bidun su ma kaga wasu hanyoyin dutsunan ka gansu farare wa humurin da kuma jajaye muhtalifin alwanaha su ma sun sassaba wajen launukansu wagara bibu da kuma wanda suke masu tsananin baki duk wannan wannan Allah kenan gwani kenan kaga wani dutsen ka same shi baƙi baƙi wani kuma dutsen ka same shi fari wani kuma ka same shi eh, ka same shi humurin kamar jajaja haka duk wannan hikima ce ta ubangiji na'am
ومن الناس والدواب والأنعام مختلفة ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله لطيف خبير ya ce wa minan nasi haka nan daga mutane ma wadda wabi da kuma dabbobi wal an'ami da dabbobin na'ima su ma ubangiji ya halicce su ne mukhtalifan alwanu su ma masu tsatsaba launonin su ne kaga mutane ga su duk mutane ne duk 'ya'yan adamu ne da hawa'u amma kaga wani baki kaga wani fari kaga wani ja kaga wani gashi halittar tasa ta saba da wani yanzu nan duk inda muke na anan wajen kowa sai ga halittarsa ta saba da dan uwansa wasu wasu ma- wasu mutane ne yan uwanka gansu amma sai gansu wa ba irin yanayin kuɗe ba in ka ga wasu mutanen yawwa wal an'ami hakanan su ma dubi kaga wannan sun- wannan launin su ya saba da wannan ba sai a 'ya'yan itace launuka suka sassaba ba a har a cikin mutane da dabbobi da al'an'am yace kazalika ya ce to haka nan Allah yi su ka ƙetalafi simari wal jibali kamar sassaɓawar 'ya'yan itatuwa wal jibali da kuma sassaɓawar duwar watsi inna ma ya hasha Allah min ibadihil ulama'u ya ce dahir dai waɗanda suke masana su daga cikin bayan Allah su ne suke shayin ubangiji al'ulama'u kenan shine ibnu kasir yake cewa al'arifuna billahi su ne malamai wanda suke masana ubangiji masana Allah kenan kaga nan wajen akwai farar ilimi a nan wajen kenan yawwa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al'ulama'u shi yasa zaka ga shi ilimi shine abokin tafiya ga ga dukkanin musulmi babu abokin tafiya irin sha'anin ilimi shi yasa za ga da yawa bayan Allah babban abin da suke tura jama'a su a kansa shine sha'anin ilimi yawa shi yasa kullum nake bayan nake cewa kaga shawul islam mulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anu kaga lokaci ɗaya ibi yaransa ga baki ɗaya tura su masar ba don ko ba don su je su koyo harshen larabci ko su karanci addinin musul- musulunci yawa shi yasa saboda shi shi ba abin da yake jefa mutum ga halaka irin jahilci in dai akwai jahilci shine za ga ko hausa suna faɗa jahilci ya fi dare duhu ko aka karar magana yake ko tsananin jahilci ya fi tsananin dare duhu yawwa to shine laraba mu da jahilci inna allaha haƙiƙa ubangiji azizun gwani ne a cikin mulkinsa gafurin kuma mai gafara ga zanuban bayansa
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
ya ce innal lazina haƙiƙa wannan ya tulu da kitaban lahi da suke karanta littafin Allah shine alƙur'ani wa qamu salata kuma suke tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum suke ciyarwa da abin da muke azurta su sirran wa alaniya a ɓoye da fili yarjuna tijaran wayannan suna suna ƙaunar ciniki ne lantabur cinikin da ba a samun hasara a cikinsa shi cinikin ma'ana da baya halaka babu halaka a cikinsa kaga nan ubangiji tabaraka wa ta'ala sai shabbaha irin ma'amalar da bayi suke yi da shi ta hanyar ciyar da bayinsa ubangiji sai shabba shi da cewa wani ciniki ne wanda ba a samun asara a cikinsa shi yasa yan uwa ai ta ciyarwa ai ta ciyarwa ai ta ciyarwa ba karamin alheri ne a ciki ba na muje liwafiyahum duk wannan ubangiji domin ya cika musu ujurahum sakamakonsu wa yazidahum kuma ya dada musu min fadlihi daga fadalarsa innahu haqiqa shi Allah gafurin mai gafara ne shakurin kuma mai yabawa ne liban atihim ga biyayyarsu
والذي أوحينا إليك من الكتاب والحكم مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ya ce wallazi auhaina ilaika abin nan da muka yi wahayinsa zuwa gare ka ya rasulallah min alkitabi shine alqur'ani huwa alhaqu shine gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi wanda yake gasgatawa da abin da yake bayansa wanda suka gabace shi daga cikin littattafai inna allaha haqiqa ubangiji bi ibadihi la khabirun basirin mai tsananin sani ne kuma mai gani ne bi ibadihi ga bayinsa
ثم أورثنا الكتاب الذين استحييناه لعبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير sun ma'aurasna likitabar lazina tsafaina min ibadina sannan sai muka gadar da littafin nan shine alkur'ani ga wayannan da muka zaɓa min ibadina daga cikin bayinmu wahun ummataka su ne al'ummarka ya rasulallah ubangiji sai ya gadar mana da wannan littafi shine alkur'ani fa minhum zalimun li nafsihi daga cikin su akwai wanda yake mai zalunta kansa shine yace bit taqsiri fil amali bihi shine wanda ya zamo yana takaitawa yana ja baya gurin aiki da shi alqur'ani wa minhum muqtasidun a cikin su kuma akwai wanda yake mai tsaka-tsaki wani lokacin ya aiki da alqur'ani wani lokacin kuma ya ƙi yin aiki da shi wa minhum sabiqun bil khairati daga cikin su kuma akwai wanda yake mai rige-rige gurin alkhairi shine wanda ya zama ya nutsar da rayuwarsu gurin aiki da alkur'ani bi iznillahi da izinin ubangiji zalika shine yace wannan gada musu wannan littafi huwal fadl kabir wannan shine farla wanda yake mai girma yawwa kaga anan sai kasance sai ubangiji tabaraka wataala anan wadan sai rarraba al'umma is- ita wannan al'umma wanda aka gada musu wannan littafi alkur'ani gida uku yace akwai wanda yake zalimun li nafsihi yawwa shine wanda ya zama yana takaita gurin aiki da alkur'ani yawwa shine kaga irin yadda abdullahi bin mas'ud yake faɗa yake ga sahabbansa yake cewa innaka fi zamanin kasirun fuqaha'uhu qalilun qurra'uhu wa sayati alayka zamanun shi kuma kasirun qurra'uhu qalilun fuqaha'uhu yake cewa yanzu kana cikin wani zamani wanda a wannan zamanin mahaddata alkur'ani yan kaɗan ne can karnin sahabbai waɗanda kuma suke aiki da alkur'ani wanda suke kiyaye hududul alkur'ani ɗin su kuma masu yawa ne amma hafizan yan kaɗan ya ce da sannu wani zamani zai zo kuma ya ce kasirin ƙurra'u shi kuma za a yi ta samun ƙurra'un amma kuma fuka hawa ɗin kuma yan kaɗan to fa zifihi a a cikin zamaninsu can tufazi fi hududul qur'an wa tudayyau hurufahu yace a wannan zamanin za ga an fi kula da haddudin alqur'ani an fi kula amma kuma tantance harafan ba a damu da shi ba amma zamanin da zai zo kuwa shi ku ga kyan qira'a ga qira'ar amma kuma ana wasa da haddudin alqur'ani ba a aiki da alqur'ani to kaga zai zama uwa zalimin li nafsihi kenan ana takaita gurin aiki da alqur'ani to wannan yana bayan wa'incan guda biyun kenan yana bai kai wa wa minhum muktasidun din ba wanda shi muktasidun shine wanda ya mafi rinjayen lokacinsa cikin aiki yake da alkur'ani shi kuma bai kai wanda yake sabiqun bil khairati ba sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin adha samawati wal ard wanda yake mai rige-rige wanda yake mai tsere gurin aikin alheri wanda to wannan kenan shine na ukun kenan Allah sanya mu cikin su na'am جنات عدن يدخلون عليها فيها من الساوي من خضر ومن أول ما سكنوا فيها هوي ya ce jannatu adanin aljannatai ne na dawwama ya dukuluna ha za su shige ta yi haulauna an nemi su ado fiya a cikin tamin asawira daga shashin awarwaro min zahabin na dinari shine gwal da kuma lu'ulu'u wan- wani basun tufafin safiya a cikin tahari shine alhariri
وقالوا الحمد لله الذي أسرعتنا الحسن إن ربنا لغفور شكور wa ƙalu sa su ce alhamdulillah lazi azhaba annal hazana godiya ta tabbata ga ubangiji wannan da ya tafiyan mana da damuwa ya tafiyan mana da damuwa ga baki ɗayanta inna rabbana haƙiƙa ubangijinmu la gafurin lalle mai gafara ne shakurun kuma mai yabawa li ta'ati ga ta'a
الذي أحلنا دار المكرمة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغو alladhi wannan ahallana daral muqamati da ya saukar da mu a gida na dawwama shine aljanna min fadlihi da fadalarsa la musuna fiha nasabun yace wahala su ce wahala ba ta samun mu a cikin ta wala ya musuna fiha lugubun hakanan gajiyawa ba ta shafan mu fiha a cikin ta
والذين كفروا يوم نار جهنم لا يقضي عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور wallazina kafaru wannan ku da suka kafircewa Allah suka yi kafirci da Allah lahum naru jahannama wuta ta jahannama ta tabbata gare su la yuqda alaihim yace ba za ba a yi musu hukunci da mutuwa faya mutu balantana su mutu don su huta babu mutuwa haka za su dawwama cikin azaba wala yuhaffafu anha anhum min azabiha kuma ba a sauƙaƙa musu ba a sassak- saus- ba a sauƙaƙa musu azabarta barfata an da da ƙiftawar ido kazalika Allah ya ce kamar yadda muka sakayya musu su kafirai narzi kulla kafur muke sakayya wa dukkanin wanda yake mai kafirci wanda yake kan kafirci haka muke sakayya musu in ji ubangiji to in ka duba wannan sai ga babu abin sha'awa a jikin kafiri wanda ƙarshensa zai zamo haka ina sha'awa a jikin kafiri na'am
وهم يستغيثون فيها ربنا إنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ولولا علمكم ما يتذكر فيمن تذكر وجاءكم النذير فذوقوا ما للظالمين من تسليم wahum su kafirai yan wuta ya tsaruhu na fiya suna neman taimako a cikin wutar suna cikin tsanani suna kuka suna ihu suna cewa rabbana a harjina suna cewa ubangiji ka fitar da su daga cikin wutar suna cewa za su yi aiki aiki na gari wani wanda suka kasance suna aikatawa kenan sai a ce da su awalan mu'ammirukum ma ya tazakkari fihi man tazakkara yanzu ba mu rayar da ku lokacin da wanda zai wa'azantu zai wa'azantu a cikinsa ba ba an rayar da ku ba waje a kumin naziru kuma mai margarga- mai gargadin nan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo muku fa zuku ku dawwama cikin ɗanɗanar azaba ku ta ɗanɗanar azaba ba malin zalimi na min nasir Allah ya ce babu wani mataimaki ga su kafirai babu wanda zai taimaki- taimake su a wannan lokacin na'am إننا عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور inna Allah haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala alimu gaibis samawati shine masanin abin da yake ɓoye a cikin sammai da ƙasai innahu haƙiƙa shi Allah alimun masani ne bi zatu sudur da abin da kirada suka tattare yawwa da abin da zuciyoyi suka tattare ubangiji tabaraka wa ta'ala shine masanin wannan
هو الذي جعلكم خلائف في الأرض وخلق منكم ولا يملك الكافرين كفرهم إلا يدينهم إلا بغتة na'am huwa الذي بالكافرين كفرهم إلا خسارا huwallazi shi ne fa sanya ku khala'ifa fil ardi mamaya a ban ƙasa Allah shi ya sanya ku mamaya a kan ƙasa wannan ya- ya zo su tafi wannan al'umma su zo su wuce su tafi waɗannan su zo su tafi waɗannan su zo su gama abin da za su yi. yadda kaga dai fim yawa yadda kaga dai fim ko yadda ga sinima yanzu kaga in an zo ana fim an kunna fim an sa tv shi kenan an sa kasar ɗin wannan kenan an sa fefan wannan kenan za ka yi ta gani uwa ba zai ba zai wuce ba uwa ba zai wuce ba kuma yana tafiya shi kenan sai a kawo kuma wani fefan sai a sa khala'ifa fil ardi kenan mamaya a ban ƙasa faman kafara wanda ya zama ya kafirce minkun daga cikinku fa alayhi kufuruhu shikenan asarar kafircin nasa yana kansa wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqata yake cewa su kafirai kafircin su ba abin da yake dada musu gurin ubangijin su illa maqata sai dai fushi sai ƙara janyo musu fushi gurin ubangiji wala yazidul kafirina kufruhum hakanan su kafirai dai ba abin da kafircin su yake dada musu illa hasara sai hasara a lahira
الزوائق والشركاء الذين تدعون من دون الله أو مما خلقوا من الأرض أو لهم شيء في السماوات أما آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل بل للظالمين بعضهم بعد إلا ظهورا yake cewa kul ka gaya musu ya rasulallah a ra'ayitun ku bani labari ku bani labari game da shuraka a kumin lazina ta du'una game da su abokan tarayyar da kuke haɗawa da ubangiji allazina ta du'una wa'annan da kuke bautawa min dunillahi ba Allah ba ku bani labari game da su aruni ku bani labari ma za khalaku to wani abu suka halatta min al'arda a nan ƙasa a ban ƙasa ku bani labari su iyayen gijin da kuke tariya su da ubangiji wanda kuke bautawa ba Allah ba to fi ma za halaku min al'aradi me suka halitta a ban ƙasa amlahun shirkun ko kuma a suna da wani tarayya ne a wani tarayya da suke da shi tare da Allah fi samawati a cikin halittar sammai sun wani tarayya ne da Allah a cikin halittar sammai babu basu da abokin tarayya yawa ba su tarayya da Allah cikin halitta komai ba ko da ƙwayar zarra am atainahum kitaban Allah ya ce ko ku a'a mun zo musu da wani littafi ne fahum ala bayyinatin wanda su suke kan wani hujja minhu a ci- daga wannan littafin na cewa suna da wani tarayya da ubangiji a cikin halittar sammai ko kuma a cikin halittar wani abu daga ban ƙasa bal Allah ya ce bari dai ma yi idu zalimuna ba'aduhum ba'adan illa gurura su azzalimai su ne kafarai ba abin da shashin su yake yi wa shashi alkawari da shi illa gurura sai bata kawai yawwa bata kawai shashin su yana rudar shashi ne kawai da bata alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله annabi da yawa Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammad alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam karanta fatiha daya kul huwallahu uku salatul fati uku Allah jaddada rahama da shehi Allah ka ba mu zama lafiya sauran garuruwa da ake fama da yanayi kamar irin wajen nahiyoyi irin su zamfara da katsina halin da ake ciki Allah ka yayi Allah ka yayi mu kuma Allah ka tsare mu Allah ka kiyaye mu ka amintar da mu ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu zama lafiya li ila fil qarja'akum salamu rahim ila fi qul ashraku khamla qarja'akum sallallahu alaihi wa sallam salatan kullatu rabbul ashil azim iyayenmu da muke tare da su a nan gabaki ɗinsu da suka koma zuwa ga Allah Allah ya gafarta musu gabaki ɗayan iyayenmu da wanda suke a nan unguwar da wanda suke ba a nan ba dukkanin iyayenmu Allah ya gafarta musu kuma Allah ya mana gafara su fatiha da salatul fati ta'alim ya rumu da malam al-qawalim salatul fati salatul fati jima da alaikum da azab salatul fati amin amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatul fati jima da amin amin alhamdulillah